بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan al-muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na bakwai insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi asalin maudu'in sa shine tabbatar da cewa kauna da soyayya ita ce tushe game da ibada saboda dukkanin bayin Allah suna bautar Allah tare da kaunarsa da da ainihin wato soyayya gare shi a kaman al'ada ibn Taymiyyah dukkanin littafansa mafi yawa yakan yawaita kawo mas'aloli da fa'idoji a gefe ibn taymiya a cikin wannan karatu yana kawo mana wato tattaunawar da yake yi game da kokarin kafa hujja akan wannan magana da yayi kamar a matsayin ta'asil ga mas'alar yadda ya dinga ciro ayoyi da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da nazariya ta kauna da soyayyar bayi ga ubangijinsu wanda ita ce asalin ibada a sawa'un bayi mukallafai wato mutane da aljanu da kuma sauran bayi waɗanda ba mukallafai ba kamar mala'iku da ainihin iska da ruwa da sama da ƙasa da tsirrai da tsutsotsi da dabbobi da ƙwari duk waɗannan suna da irin bauta da suke wa Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki. Za mu tashi inda Malam yake cewa daga shafi na ashirin da bakwai, wa ƙala ta'ala, lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabuna wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul nisa'i yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi da dai Isa almasihu alaihi salam bai taba jin kunya ko ya ji kyamar ya kasance bawa ga Allah ubangiji ba walal mala'ikatul muqarrabuna hakanan mala'iku makusanta ga Allah madaukakin sarki su ba sa jin kunya a ce su bayin Allah ne wa mun yastankif an ibadatihi wanda da yake jin kunya yake jin nauyin ya bautata wa Allah wa yastakbir yake girman kai yake bautata wa Allah fasayahshuruhum ilaihi jami'a wadannan bayi su sani Allah zai tashe su zuwa gare su zuwa gare shi gaba ɗayan su ya musu hisabi Allah ya sake cewa dai ha'ila cikin sautin nisa'i a gaba kaɗan da wannan aya fa amman ladina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu Allah yace lallai waɗanda suka yi imani suka yi ruko da igiyar Allah fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamarsa wa fadlin ya shigar da su cikin falalarsa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma anan duniya Allah zai shiryatar da su zuwa ga tafarkin da zai ja su zuwa ga Allah ya musu wancan sakamakon wa qala kuma Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda wa qalu kristoci ko yahudawa sukan fada a cikin mugun addinin su ce ittakhadha ar-rahmanu walada sai ubangiji yayi riko da da ubangiji mai rahama ya rike da yayi adopting da wato Isa kenan a wannan ƙarya ta su Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa ji'tum anan bi ma'ana fa'altum kamar da aka ce laqad ja'u zulman wa zura ai laqad fa'alu zulman ja'a nan ba ma'anar ja'a da aka sani ba ja'a tana zuwa da ma'anar fa'ala shine irin wannan ai laqad fa'altum shay'an idda shay'an idda shine wato qaulan munkaran ko qaulan fazi'an kun faɗi mummunan magana kun faɗi magana mai nauyi wannan magana takadu samawati yatafattarna minhu sammai suna ji kamar su kyakkece idan aka faɗi wannan magana watan shaqqul ardu ƙasa kamar ta tsatsage ta yi ainihin wato girgiza wata khirrul jibalu hadda kamar duwatse suna so su girgiza su faɗi haddan su rugurguji ai tasqutu bi sautin shadid shine ma'anan hadda su faɗi faɗuwa mai ƙarfi saboda ai ai jin ƙara mai yawa na nuna cewa abin da ya faru abu ne mai haɗari kwarai da gaske ko da accident ne aka yi gravity din shi yana da alaka da yanayin ƙaran da zaka ji na haɗuwan ababen hawa ko tashin gobara ko bom ko makamancin haka Allah ya ce an da aulin rahmani walada abin da ya sa da sammai da ƙasa da duwatsu suke wannan jin kamar su rikirkice din nan saboda ana cewa Allah yana da ɗa kuma yan bagili rahmani an yattakhidha da walada yace sam bai dace ba bai ma cancanta ba a ce Allah ya rike da in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ki dukkanin waɗanda ke cikin sammai da ƙasa za su zo ga Allah ne a matsayin bayi kalmar manta abin da yake so tabbata mana kenan bautar bayi ga Allah lan yasaki wal masihu an yakuna abdan wal malaika su ma ba sa jin kunya su zama bayi hakanan abin nan da yace wa amal ladina amanu wa atasamu bihi suka yi tabauta su ma to hakanan ma Allah ya sake cewa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum Allah ya kididdige su ya yi sansas ɗinsu gaba ɗaya wa addahum adda an lissafe su tas babu wanda aka yi musu wa kulluhum dukkaninsu bayin atihi yawmal qiyamati farda kowa shi kadai ne babu dan rakiya babu convoy babu masu lauyoyi da su kare shi babu dangi babu iyaye babu masu abin nan nan ko anan duniya ko baka komai mutun zai yana yana bukatan araka shi aure ne tafiya ce kai har mutuwan ma sai ya raka shi ko amma ranar kiyama kowa zai zo shi kadai babu wannan irakiya Allah ka samu gama lafiya wa qala ta'ala kuma Allah ya sake cewa wa qalu takhadha ar-rahmanu walada wancan cikin sutul maryam wannan kuma cikin sutul anbiya kenan wa qalu takhadha ar-rahmanu walada suka ce Allah yayi riko da da subhanahu sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramuna a'a ba ‘ya'yan Allah ba ne, duk wanda ake ta ‘ya'yan Allah ne bayi ne da Allah ya girmama su, sai Isa da Maryam da Uzairu da mala'iku dukkaninsu waɗanda wasu ke cewa ‘ya'yan Allah ne, Allah ya ce, bal ibadun mukramuna, bayi ne ababen girmamawa, la ya su bi ƙuna hudu ƙauli su mala'iku ba sa shiga gaban Allah wajen zance, wa hun bi amrihi ya amaluna, sai Allah ya musu umarni suke aikata. sun san aikinsu sun daɗe suna yi an riga an ba su duty ɗin amma ba sa shiga gaba ba a ce su yi ba su sai abin da aka ce su yi su yi alamuwa bai na aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaba gare su da abin da ke bayansu wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba sa neman ceto ma kowa sai ga wanda Allah ya yarda su nemi ceto gare shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su suna masu taka tsantsan saboda tsoron azaba Allah da suke ai haziruna min azabillahi an yukhalifu amrahu aw nahayahu tsananin tsoron da suke wa azaba ya sa ba za su iya saba wa Allah akan umarni ko hannunsa ba wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi da za a samu wani ya ce cikin annaba wannan ko mala'iku ne ya ce kai yace shi ubangiji ne kuma bayan Allah fa zalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalim wannan sai a sa shi a wuta Allah ya ce haka muke sakamako ga azzalimai wannan ayoyi suna cikin sotu al-anbiya wa qala ta'ala kuma Allah ya ce huwa allazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa tama'an wa yunshi'u sahaba thiqal ubangiji shine shine wanda yake nuna muku al-barqa walqiya khawfan wanda take sanya tsoro ga matafiyi a cikin daji idan ya fara ganin walƙiya sai ya tsorata saboda ruwa zai zo ko kamar yanzu a ce a zamanance ga wanda yake kan hanya motar shi ba fitila ba AC babu wifi mai kyau idan ya ga walƙiya kaga khaufan wa tama'a da kuma ya sanya kwadayi na Allah ya sa ruwan nan ya sauka ga mazaunin gida ga manoma ga waɗanda suke jira sun yi shuka tana buƙatar ruwa ga masu rijiyoyi da suka bushe dai da kan kana son ruwan sama wani kuma yana bashi tsoro haka khaufan ga wanda gidan shi yake na ƙasa wataƙila an yi ruwa shekaran jiya ya jike bai gama bushewa ba wataƙila kogin anguwarsu ya riga ya cika matsin yanzu to haufan wa tama'a wanda kuma ke kan tudu shi kuma yana son ruwa sai je na kwaɗayin ruwan yanzu haka ɗan adam Allah ya su ko wa yunshi'u sahaba thiqal Allah shi yake initiate shi yake halitta as-sahab girgije as-thiqal wanda yake mai nauyi saboda ruwa da ya cika shi eh haka Allah ya samu mutane suna suna san ruwan kuma suna tsoron abin da zai faru zai biyo bayan ruwan akwai kwatankwace wannan aya a cikin suratul rumi min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tam'a wa yunazzilu minal sama'i ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun to irin tace wannan ko yace yusabbihu ar-ra'du bihamdihi kuma kwaran kwatsa ita ce arra'abu sunan kuma mala'ika ne wanda yake aikin wannan kwaran kwatsancin tana yin tasbihi ko yana yin tasbihi da sunan ubangiji yana mai godewa Allah wal mala'ikatu da sauran mala'iku min khifati saboda tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa Allah yana aiko da tsawawaki fa yusibu biha man yasha ya ga dama sai ta samu wasu mutane ko wasu halittu ta illata su wa hum yujadiluna fillahi kaga kuma su kafarai duk da wannan karfin na Allah wai suna jayayya da shi wa huwa shadidul mahal mihal ko lalle Allah mai tsananin ainihin wato kamu wa qalatil malaika malaiku suka fada Allah ya fada a bakin malaiku cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu nan sai ka sanya a bayan ƙasa wanda zai yi barna wa yasfiku dima'a ya zubar da jina ne wani hannu nusabbihu bihamdika bayan ga muna muna tasbihi da sunanka wani kaddisu laka muna tsarkake ka ƙala ya ce inni a alamu ma la ta'alamu shi mala'iku na san abin da ba ku sani wannan tabbatar da ubudiyarsu gaba ɗaya wa ƙala ta'ala Allah ya ce inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihina lallai mun sauƙaƙe ma annabi ainihin wato dawu da ko duwatsu yusabbihina ma'ahu tare da shi yusabbihina suna tasbihi kuma suna bautawa Allah bil ashi wal ishraq da yammaci da kuma safiya wat tayra haka nan ma wasakharna lahu tayra ke isa da mansubi mahshuratan an tara mai tsuntsaye gaba daya yana iya kiransu su taru kullun lahu awwab dukkaninsu suna jin umarninsa Allah ya sauke mishi waɗannan bayi suna bin umarninsa duk waɗannan ayoyi mala ya kawo su ne don tabbatar da cewa da mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da ruwa da iska komai bayan Allah ne kuma kowa akwai nau'in bautar da yake wa Allah to saura su uwayen gayya mu mutane kenan sai mala ya ce fa amma kathirun minan nas da dama daga cikin mutane fa wa ahlut tab'i al mutafalsifa wa ghayruhum da masu bin ilimi na nature kawai abinda suke gani juyawar duniya kawai ɗabi'a ce wa gairuhum da wasunsu fa ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya abinda suke fahimta kawai shine abinda yake zahiri abinda ake zahiri shine abinda ake riskanta da hawas ana gani da ido ana yi tabawa da hannu ana iya ji da kunne ana yi dandanawa da harshe abinda suke gani kawai kenan wa ya'khuduna bi zahirin min alqawli suna riko da abin da ya fito a fili kawai ya rauna zahiral harakati wal a'mali allati lil mawjudat su mutane suna ganin wannan motsi na sama da ƙasa motsi na dabbobi motsi na itatuwa da iska motsi na ruwa waɗannan abin da suke gani shi kadai suke sani wa ya rauna ba'da asbabi hal qariba ko kuma su ga wasu sababba na nan kusa hadari sababin ruwa shuka sababin fitowa amfani jima'i sababin ɗaukar ciki waɗannan asbab ɗin nan kusa wa ya rauna ba da asbab biha wa ba da hikamiha da wasu hikimomi wa gaya ta halƙari ba da manufofin nan kusa wato bayan ɗauki ciki a haihu a ga hikimar haihuwa bayan an yi shuka ta fito a ga hikimar samun abinci da sauransu anna zalika huwa illatu laha sai mutane suka ɗauka iya wannan abin da suke gani shine dalili shine manufa kawai babu wani abu min wara'i zalika wa ghayatan kuma suka ce al-illatu al-illatu la fa'ilan wa ghayatan kama yadhkurunahu kama yadda suke ambatan haka fi tashrihi al-insani wa aba'ihi wa harakatihi al-batinati wadh-dhahira kama yadda idan suka zo masana suke bayani akan tashrih shine autopsy wato bayanin sababin mutuwa a kimiyyanci shi ake cewa tashrih idan mutum ya mutu ana so a binciki me ya kashe shi sai a je a yi wannan abu shi ake cewa tashrihul insa wa ba'ihi da gabobinsa wa harakatihi albatinati wal zahir motsin shi na ciki da na waje wannan yana cewa tun a zamanin sibin timiya sun san waɗannan abubuwan kenan abin da shafi anatomy ilimi na sanin gabobi na jikin ɗan adam kowace da aikinta da yaya take gudanar da aikinta ido da al'aura da mahaifa da ƙoda da hanta da ƙashin awaza kowace gaba yaya take halittarta kuma wani aiki take yi a jiki to sai su ɗauka iya wannan shine ilimi kawai ba sa alaƙanta shi da ƙudura Allah da tasirifinsa da hikimarsa kuma gane yace to mutane su ne suke da wannan kuncin waɗanda suke bin ilimi na ɗabi'a babu ilimin addini a cikinsa wanda suke ‘yan falsafa ne za ga har yanzu wannan shine kamar dividing line tsakanin zallan ‘yan boko da zallan ‘yan arabiya ‘yan boko sai su nace akan wato yin bayani na abinda hawas ɗinsu da bincikensu na kimiyya ya gano shi kuma ɗan arabiya ya nace shi kuma akan faɗan ayoyi da hadisan da kawai ya sani to da sai ake samun karo ake samun karo kowa bai san na ɗayan ba shi sa wanda ya fi zama sa'idi a tsakankanin su shine wanda ya iya crossing line ya iya sanin menene a kimiyyance menene kuma a dinance to yana iya ya mariyin guda biyu sai samu saukin wannan tatabarza da ake samu wajen fahimtar rayuwa daga mabda'i na addini da kuma fahimtar rayuwa daga mabda'i na kimiyya da dukkanin fannoninta kaga akwai wani wato tsohon rikici tsakankanin waɗannan babukan guda biyu wanda asali ba abubuwan rikici bane su yan boko suna siffanta iya abin da suka iya kwatantawa ne na bincikensu na ɗakin bincike ko bincikensu na fitowa cikin gari a bincika a field sai su tsaya iya nan ba su so su je beyond that su kuma waɗancan masu amfani da nasoshi su kuma iya nasoshin suke to duk lokacin da binciken ya zama sakamakon shi ya yi contradicting abin da aka sani a cikin nasoshi sai a samu karo duk lokacin da wani mai nassi ya faɗa abin da wancan mai binciken shi yana ganin kai anya kuwa wannan fa ba zai yi a irin binciken da shi ya sani ba sai a samu karo wannan ya ce wannan ɗan ƙauye wannan ya ce wannan kafin haka yake kullum wannan suraɗin ba zai yi ba dole sai wato ustazai sun bude zukatansu sun fahimci ilimi na musulunci da kuma na, na, zamanin sannan su yan boko sai sun daina raina hankali da suke wa mutane su gane wannan nasan shine a ƙasa na musulunci shine a sama su koya su koma su koyi na musulunci tukuna sannan sai su haɗa duka biyu yace wa ma yadhkurunahu min alquwa allati fil ajsam da abin da suke faɗa su masu bincike na kimiyya game da abin da ke cikin wato wani wani force da ke jikin jiki jiki jikin abin nan wato objects allati hiya takunu bihal haraka wanda sanadiyan haka ne ake samun movement ake samun motsi wa ma yadhkurunahu min kulli shay'in da da abin da suke ambata na irin waɗannan abubuwan wa min zalika daga cikin abin da zaka samu a gun malaman kimiyya zikruhum at-tabi'ata fil insani abinda suke ambata game da dan adam na dabi'arsa wal quwwatil jaziba akwai abin da ake ce mata centripetal centripetal force ita ce quwwatu jazab markab akwai wani inner force wani karfi wani abu da ke driving mutum yanzu magana nan da nake yi aka ga ba wani inji a hukunna ba ba wanda ya taba wani zir sannan nake magana amma a cikin rayuwata akwai wani abu da yake sanake wannan magana haka in ka miƙe ko in ka zauna ko in ka kwanta ko ka ci ko ka duk abin da zaka yi akwai wani abu da yake jan ka zuwa gai shine wani lokacin ya shiru sai kai ma kai shiru to wannan wannan kuwa ta jazibiyya din ana ce mata centripetal force kuwatu jazibiyya kuwa jazibiyya markazi markaziya to suna magana akan ta suna kokarin su fahimce ta da binciken su da tsurar binciken su wai menene abin da ke sa misali idan mutum ya fushi yake ihu me ke sa mutum idan ya ji bakin ciki yake hawaye me ke sa mutum idan ya ji damuwa sai ya shuru me ke sa mutum idan ya gama da tashin hankali sai tunanin shi ya rikici duk waɗannan za ka ga abubuwan da suke da alaƙa da juna kaza na kawo kaza kaza na kawo kaza to suna irin wannan abu walhajima da kuma digestive system shine alhadima abubuwan da ke narka abinci a jikin mutum su narka shi su sarrafa shi su cire abin da jiki ke bukata su zubar da abin da jiki bai bukata su depositin abin da jiki yake da excess fat da sauransu yaya wannan abin yake su abin yan falsafa wannan abin kawai da kanshi yake yin abin shi mu kuma a gunmu ɗalibai masu karatu na addini Allah ne ya kimsa ma waɗannan wato gaban jikin wata ilhama da wata kuwa daga cikin hikimarsa don su haka shi sa kamar yadda muke faɗa jiya mutumin da ya karanta kimiyya kuma yake da ilimi na musulunci yana ƙara samun yaƙini akan cewa Allah ubangiji shine mahalicci to wanda ma bai da musulunci yana da kyakkyawar zuciya zai fara tunanin to lallai akwai wata kuwa al-kubra wara'a hadhihi al-quwa dinga tunanin cewa lalle akwai wani supreme being kamar da suke cewa ko yace al-alhajima al-ghaziya gashi ta ta abinci kenan wadafi'a dafi'a kuma shine driving force wanda yake sa objects suke movement wannan karatu yake kama da physics ko malai su ko a cikin physics kuke yin shi ko a histology physiology na'am walmuwallida da kuwa wata ke take reproducing abubuwan da muke ke reproducing irin miyau irin hawaye irin maniyi irin take reproducing a blood white blood cells wannan duka reproduction akwai almuwallida abubuwan da kullun jikinka na ƙara fitar da su to me yake sa su fita din wa gairi zalika idan na ga ibn taymiya ba karaman mayi bane jama'a ta ji ya rikice gaba ɗaya kamar ba wanda ka sani din dole ya rikita malaman zamanin shi da ma na baya wani irin hatsaribin mutum ne malam da ba taba ganin irinsa haka da yawa ba Allah ya gafarta mai wa'annan ri'ata haka nan kuma huhu lungs turawwihu alal qalbi li farati hararati suka gano cewa malaman kimiyya suka gano cewa huhu kaman wata fanka ce da take fifita zuciya saboda ta rage ma zuciya dimi da take zuciya tana yin ɗimi saboda aiki ta daga san irin waɗannan ƙwayoyin namu android masu yin zafi ɗin nan tana buƙatar wata fanka to wai hukun shine fankarta haka ne ko kaga wannan ilimin fa jama'a har yanzu ba iyakacin shi kenan ikon Allah kuma su ba su da ma laboratory da suke gano wannan abubuwa ba su da ba sa gwaje-gwaje ba su da ɓeraye da ake zuwa a cire zukatansa a saka ba su da column da ake saka chemical a saka abu a ita extraction duk ba su da wannan bal na zo ana wannan zane-zanen me ake ci musu wannan zane-zanen da ake mai gidan daren nan eh now now eh now to zama kuna ji ina ga tana sai mun ba malai su fafa dan ma ya zo ya mana wata lacca akan kimiyya da da da da musulunci inda shi PhD gare shi a a me suna kuma malam physiology a wani lungu kake da PhD kai ko duka physiology neurophysiology kaga zai iya wannan jawabin yadda ya kamata huhu da zuciya da jini da wane ne da wane ne Allah ubangiji ya ƙara ilimi kan shiga inda ba nawa to yace wa annad dimaga abradu min alqalb kuma cewa binnan kwanya ad-dimag tafi sanyin abin nan fiye da zuciya zuciya ta fi tafi daukan zafi fiye da kwakwalwa ila gairi zalika min al-asbabi wal hikam allati fiha min min shuhudi ma fi makhluqati llahi min al-asbabi wal hikami ma huwa ibratu lil absar dai abubuwa da dama abubuwan da ake iya gani ko a fahimta na sabubba da hikimomin da Allah ya tsara wanda in ka gani kai in ka sani ya kamata su ƙara sanar da kai cewa lalle akwai ubangiji mahalicci kuma abin ɗaukar izina ga mai hankali kamar da muka ambata yace lakin yaqul ghalatu min idafati hadhihi al-athar al-azima ila mujarrati quwwatin fil jism fi jism yace to kuskuren da ake samu shine malaman kimiyya da suke danganta duka waɗannan ayyukan ga jikin kawai cewa da kansa yake yi wala yashhaduna al-hikmati al-gha'ibata min al-makhluqat ba su da ilimi game da abin da ya koyi na hikima a jikin halittu wanda zalika huwa ibaratu ibadatu rabbiha subhanahu wataala basu san wannan motsin da huhu yake da zuciya aikin da ido yake aikin da makogoro yake aikin da kafa take duk abin da ke jikinka kasusuwa da bargo da nama da jini da jijiyoyi kowanne motsin da yake bauta ce ga Allah to ba ka taba jin wannan baki malaman kimiyya ba kamar yadda su ma binciken da suke yi su ma yana cikin bautar da suke wa Allah wa hum la yashkuru wato taskhir ne Allah ya yi ma dukkanin halittu kuma halittun ma da dukkanin sassan jikin halittun kowanne da bautar da yake wa Allah babu wani abu a duniyar nan da yake zaman kansa ko yake da yanci ko yake da sahale wadda cewa shi ba ruwan shi da Allah ba zai bauta mai ba ƙau'an aukar ha ina fata mun gane wannan yace wa qad yu'ariduhum kulluhum fawa'if min ahli kalam wadannan mutanen kimiyya a ɗayan bangaren kuma akwai wasu malaman musulunci masana ilmul kalam waɗanda su kuma suke jayayya da malaman kimiyyar nan fa yunkiruna taba'i'al mawjudat su ce sam ƙarya ne waɗannan motsi da shiru da duk abin da ake faɗa game da ɗabi'a babu shi wa ma fiha min al-quwa wal asbab sai babu wani ƙarfi ko wani sababi wa yadfa'una ma arallahu abdahu min ayati fil afaqi wa fi anfusihim wa yadfa'una su dinga tunkude su ka imani da abinda Allah ya nuna mabayinsa da na ayoyi a cikin jikinsu da sauran halittu mimma shahida bihi fi kitabihi min annahu khalaqa hadha bi hadha su ki yadda da abinda Allah ya ambata a cikin littafinsa na cewa Allah ya halicci kaza ne don kaza ko kaza daga kaza ka kauli kamar fadin Allah da yake cewa fa anzalna bihi almaa fa akhrajna bihi min kulli thamarati Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratu al-a'raf ko huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah yace hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin sai ce fa'anzalna bihi alma'a Allah ya ce fa'akarar jabi mina samarati kazalika na kurjil mauta da Allah kuma tabbakaru Allah ya ce shi ne wanda yake aiko da iska na shiran ko bushiran da ana karantawa bayan da rahmati ta zama wato bishara ko sanyi ga gari kafin saukar rahama Allah shi ne ruwan sama Allah ya ce har sai ita iskar ta riga ta tattara wato ruwan da ke cikin giragizan ta wargaza shi sukuna huli balabin maitin sai mu zubar da shi a wani gari wanda yake da ya mutu wato ya bushe Allah ya ce to fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da shi daga shi girgiza kaga shine khalaqna shay'an min shay'in kenan aw khalaqa hadha bi hadha ya halicci ruwan sama daga giragizai kaga Allah ya ambaci cewa ya halicci ruwan sama daga giragizai wannan shine nassi na shari'a su kuma masana sai su ce a ai giragizan ne kawai suka halarci ruwan ba tare da dangantawa ga Allah ba to da zaran ustadi ya ji wannan sai ce kafirai ne su su wai su ce ba kauye ne shi kuma duka abin ɗaya ne kowa iya ilimin shi kawai faɗi yace haka nan faɗin Allah fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha ta cikin jafiya kenan ko waqtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa'abil arda ba'da mautiha akwai kwatan kwatan cikin suratul nahl shine wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'abil arda ba'da mautiha Allah yace inna fi dhalika la'aya liqaumin yasma'un Allah yana halitta daga ruwa wato yana raya ƙasa daga ruwa fa'aha sai ce fa'ahya bihi kaga ai khalaqa hadha bi hadha ya halicci ya raya ƙasa bayan mutuwar ta da ruwa to irin waɗannan da suke ga su ƙara a Qur'ani sai wasu malamai kuma su ce ba haka ba yace wakilat ne da waɗancan masana kimiyya da waɗannan malamai na ilmul kalam yace dukkanin su qad la ya'lamuna ma fiha min al-hikmati allati hiya ibadatu rabbiha su dukkanin su basu san hikimar da ke cikin waɗannan wato ababe ba na bautar ubangiji wa hadha huwa al-maqsud alladhi ba'atha Allahu bi rusula yayin da kuma wannan tabbatar da bauta din shine abin da Allah ya aiko wato annabawa da manzanni wa anzala bihi kutuba ya saukar da littattafai bal ba ma haka ba innama yatanaza'una fi fa'il hadhihi al-umur wama yata'allaqu bihi wama yata'allaqu bi tauhid rububiyya su waɗannan wato malaman ilmul kalam suna jayayya ne game da wane ne mai aikata waɗannan ayyukan jayayyar da ke tsakaninsu da likitoci da masana kimiyya shine akan wake aikata waɗannan ayyuka yace da kuma abin da ke da alaka da haka na tauhidi na rububiyya tabbatar da wanda ke juya duniya kama qaddamnahu kamar da ya gabata wa amma shahadatu gayati hadhihi al-umuri yace amma shaida matukar waɗannan abubuwa wa ma ya ta'allaku bi tauhidil uluhiyya ilahiyya da abin da ke da alaƙa da tauhidi na yi wa Allah bauta can tauhidi na tabbatar da Allah matsayin mahalici faƙad la ya hata duna ilai da huce waɗannan wannan ba ma sa gano shi da ya za ka na fi turƙihin min dalalati wal jahalati ma huwa mukharifun da sahihil manquli wa sarihil maquli saboda haka ne a cikin tafarkin yan ilmul kalam yake akwai jahilci akwai bata da ya saba mu Qur'ani ya saba mu ingantaccen hankali wato su sun kasa gano cewa dukkanin halittu bayan sun iya sun yi rigima akan establishing rububiyyar wato tadbirin waɗannan halittun sannan kuma ba su gano abin da ke cikin wannan jujjuyawan halittu na uluhiyya na bautar da halittu ke ma Allah ba yace da haka ne suka samu rauni a cikin karatunsu lakin ya ce amma ahalul ilmi fi ibafatar jami'il hawadisi ilallahi ila khalqin lahi mashiyatihi wa rububiyatihi asahu aqlan wa dinan malamai na gaskiya su suka fi kowa ingantaccen hankali da ilimi yayin da suka danganta dukkanin wato hawadis duka abin da ke faruwa zuwa ga Allah ne ke halittar su Allah ke da mashi'a a kansu Allah ke juya su ومن أدخل في ذلك كل شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب wanda ya ce duk wani motsi da duk wani motsin duk wata halitta hatta ayyukan dabbobi Allah ne ke yin su Allah ne ke kaddara su wannan shi ya dace da abin da ya dace da sunna da hankali wa hum mutakallimatu ahli al-ithbat malaman da ke rona ra'ayi su ne wato ahlul isbat masu tabbatar da sifofin Allah alladhina yuqiruna anna Allah khaliqu kulli shay'in wanda suka yi da cewa Allah shine mahalicin kowa da komai wa rabbuhu shine kuma ubangijin komai wa malikuhu shi ya mallaki komai bi khilafil qadariyya da gaskiyan kungiyoyin da suka saba ma wannan gaskiya akwai yan qadariyya alladhina akhraju an dhalika af'alal haywani wanda suka ce ayyukan da dabbobi suke ba sa cikin halittar da Allah ya halitta ba sa cikin ayyukan da Allah ya halitta suka ce wa bi khilafi ahad tabi'i wal falsafa hakanan su kuma yan boko allazina yukhrijuna an zalika ammatul kainati min al ilali wal muwaladat wanda su kuma suke cewa a'a duk wani motsi na halittu waɗanda suke haifar da wasu abubuwa ba sa cikin ayyukan Allah da haka za su ce ba Allah ne yake kawo talauci ba ba Allah ne yake kawo arziki ba ba Allah ne yake kawo zaman lafiya ba duk mutane suke jawo kansu wannan ma ka ce kaka kalawa Allah haka za ka gani ya ce kaka kalawa Allah Allah bai ce ka haifi ya ka rasa da za ka risu ba Allah bai ce ka yi kaza ba to waɗannan ‘yan boko kenan sun fitar da dukkanin halittu da ayyukansu daga cikin ayyukan Allah wakilahu ma batil da wancan magana ta malaman kadariya da wannan magana ta ‘yan boko mala ya ce dukansu ɓarna ce kama buyyana fi ghairi hadal mawdi' kamar da aka yi magana a wani wuri can daban ya yi magana a wurare mabambanta cikin majmul fatawa ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض ذاك ذاك قوة شمس sanda da za su yi magana akan wani motsi da ke faruwa a duniyan nan misalu harakatin riyahi kamar motsin iska was sahabi da hadari wal matsari da motsin ruwan sama wa hudusul matar da yadda ake ruwan saman ya faru min al hawa cewa daga iska ne allazi baina sama'i wal ard taratan wani lokaci daga iska dake tsakanin samai da kasa wa min al bukhar wani lokaci kuma daga wato al bukhar shine iska wata ke tashi al mutasaidu min al ard taratan wadda ke tashi daga nan ƙasa daga teku ko daga zafi zuwa sama kama zikir zalika aidan kama zakar zalika aidan ghairu aidin min as-salaf kamar yadda wasu dama daga cikin magabata suka fada haka wa huwa haqqun mashhudun bil absar cewa ruwan sama yana faruwa ne daga zafin zafin ƙasa da iskar teku da ke tashi su je su tare a sama daga bayan su ruwa yace wannan abu ne wanda da gaske ne ana ganin shi karara yanzu da da an fara muku wannan a geography da sai ya ce kafirci ibn tamiya ya ce ba kafirci ba ilimi ne amma kasiri iya abinda dan adam ya iya ganowa yace kama yukhlaqul waladu fi batni ummihi min almani kamar da kasan ana halittar da daga cikin mahaifarsa mahaifar uwarsa ta hanyar maniyi da ya shiga ya haɗu da maniyin maman ya fertilizing ɗinsa aka haifar da ƙwayaye aka haifar da tsoka da kaza da kaza da kaza da kaza ya ci gaba da developing har ya zama ɗa har ya fito ba wanda yake karanta wannan wa kama yi kulaƙu shajaru min alhabbi wannawa kamar da kuma ake shuka wato ƙwaya ko wani iri a fitar da tsiro ko bishiya fa shahidu ba'da al-asbabil mar'iyya mutane suka ga wani sashe na waɗannan abin da ake iya gani wajahiru aksar al-asbabi amma suka jahilci mafi girman abubuwan wa aradu anil khaliqi kuma suka kauda kai daga Allah al-musabbib lidhalika kulli wanda yake sababa haka da kamata ya bayan an ambaci cewa ga yadda abin yake ga yadda abin yake sace amma kuma duka Allah ne yake juya haka don mutum yana iya wannan jima'in fiye da kafa dubu ba dake cikin nan ba ana iya kuma ai wannan hadarin su nawa ba ai ruwan ba in Allah bai ga dama ba Allah shi ne al-musabbib da kulle hadihin musabbibat ya ce wa amma ja'a fi dalika min ibadatihi wa tasbihi wa sujudu lahu kuma suka kau da kai daga ambatan abin da ya zo a cikin haka cewa waɗannan harakat ɗin duka ibada ce ga Allah tasbihi ce ga Allah risnawa ce ga Allah allazi huwa ghayatu hikimati wanda shi kuma Allah wannan shine ƙarshen gayar hikimar abin da ya sa ya halicci duka wannan halittu ya ba su waɗannan ƙudura ta ban mamaki fa inna khalqan lahi subhanahu lissahab lallai asalin abin da ya sa Allah ya halicci girgije bima fi min al-matar da shi da abin da ke cikin shi na ruwan sama min hadal bahari ya halicce shi daga teku din wa bukharil ardi daga kuma iska mai zafi ta ƙasa ka khalqihi lil haywani wan nabati wal ma'adan min hadhihi al-umur ɗaya yake a wurin Allah da halittar tsuntsaye da dabbobi da sauran ma'adinan ƙasa. Wa ma'alumun annal maniya jismun sagirun. Abu ne sananne cewa shi ƙwaya halittar mani, chromosome na mani wani ɗan ƙanƙanin jiki ne, wani ɗan mata ne ɗan ƙanƙani. Mushabihun li hadha alladhi fil haywani min al'aba al-maksuba wanda ya kama da abin da ke jikin ɗan adam na wasu ƙwayoyin halitta al-maksuwa walmutanawwi'a wanda suke wato kaman a ce coated an lullube su da wani abu da zai hana su contaminating yadda Allah ya halicce su sannan almutanawwi'a wanda suke kala daban-daban yana magana akan cells na halitta fi aqdariha suna da bambanci wajen irin karfin kudura abin da suke wasifatiha da sifofin su wa hikamiha da hikimomin su wa gayatiha wato ƙwayan halitta kowanne da irin nau'insa da irin yadda yake mu'amalarsa da irin abin da yake yi wani yana tara cuta ne wani yana ƙara ƙarfin gani ne wani yana kaza ne da sauransu to kuma su malaman kimiyya a iya bincikensu su ɗan gaggano a abubuwa amma ba sa tunawa ba sa zance game da hikimar Allah da cewa waɗannan halittun bayin Allah ne kamar su masu binciken kuma suna bautawa Allah Ubangijinsu wale ya ƙulu aƙilun ina haza mudafun ila ardin wa sifatin halun fi jismin sagirin aw yudafu hadha ila dhalika aljism as-sagir hadha min afsad al-umuri fi badihati al-aql yace shin wani mai hankali na iya cewa wannan dan kankanin jikin na mali mudafun ila aradin wasifa yace ai an danganta shi zuwa ga wata siffa da wani yanayi yanda ake faɗa game da yadda ashaira suke faɗa game da ubangiji tare da cewa da gaske ne yana da siffa yana da yanayi halun fi jismin sagiri yace ai an danganta shi zuwa ga wani jiki kankani au yudafu hadha ila dhaka jismin sagir ko ko shine abin za a danganta zuwa ga jikin jikin za a danganta gare shi ko za a danganta zuwa jikin hadha min afsadil umuri fi badiyatil aqal wa ma'lumun annahu la nasabuhu ila khalqi hadha min hadha wa ila ma yasna'uhu banu adama min as-suwar allati yasna'unaha min al-midad misal kitabati bil midad wa nasij ath-thiyab min al-ghazli wa san'at at-ta'am wal bunyan min mawadiha wa hum ma dhalika lam yakhluqu al-mawada wa la yunfunaha yace wa ma'lumun musani cewa annahu la nasabuhu ila khalqi hadha min hadha la nisbata ne wannan babu danganci zuwa ga halittan wannan daga wancan wa ila ma yasna'uhu banu adama babu danganci zuwa ga wannan da abin da dan adam suke aikatawa min as-suwarin lati yasna'unaha min al-midad daga zane-zanen dan adam yake na harufa ko wani zane ta hanyar amfani da tawada misal kitabati bil mawad bil midad kamar rubutu da tawada wa nasiji siyab da zane-zanen da ake matufa min al-ghazli daga zare wool yadda ake saka misali wa sana'atul at'ima da abinci da dan adam ke yi wal bunyan da gini dan adam ke yi min mawadiha ta hanyar amfani da kayan gini yayi gini amfani da kayan abinci ya sarrafa abinci wa ma zalika lam yakhluqul mawadda wala yanfunaha wato abin da yake cewa takeici shine cewa da ake yi mani wata halitta ce a cikin halitta wannan bai nufin wai mutum shi yake halittata a halitta Allah ce amma Allah madauki sarki ya bata daman zama a cikin jikin mutum daga jikin namiji zuwa mace kuma a haifi wata halitta wanda duk yake ganin ba haka bane yace wannan zance ne da ya saba wa hankali sai ya kwatance yace kamar yadda dan adam yake yi ne dan adam yana iya daukan alƙalami da tawada ya zana wani abu wani abin da ya zana kaga wani abu ne da ya haifar daga wasu mawat ya sa shi a wani sabon format dan adam yana iya daukan zare da abin saka yayin saka wani sabon sutura ya samar da wani sabon format dan adam yana iya daukan kayan abinci ya dafa abinci ya canza ma waɗannan kayayyaki wani sabon yanayi kamar yadda yake yin gini ya haɗa kaza da kaza da kaza ya fadda gini to duk waɗannan abubuwan da yake yi yana ɗaukan mawad ne mawad su ne kamar abin da ake ce materials ya sarrafa su zuwa wani abu su sai faɗi wata ƙa'ida a nan ya ce wa hum ma'a zalika su ɗan adam ɗin duk da wannan aikin lam ya khuluqul mawada ba su suka halicci matas ɗin ba ba su suka halicci materials ɗin ba wala yufnuna ha kuma ba su iya destroy ɗin su wannan ba shine law of uh, congregation of mass ko wani doka da ake fada a physics ka'idar cewa mata can neither be created nor destroyed conservation of mass Allah ya ji kan farfesa abafi ba dan ya mutu da a baki shi ta fara jin wannan ka'ida amma kuma shi yana kirka ta cewa wai kafirci irin wannan zafin kan nausa bai ba kafirci bane haka abin yake dan adam zai iya kirkiran mata wato bi kirkiran wani abu daga wajen na Allah ko bai sai destroying din shi ba sai dai ya canza mishi form ya canza shi ya narka ko ya busar ko ya daddatsa ko ya hada ko ya duk dai zai iya canza mishi duk abin da muke gani a duniyar nan ai mata ne ko to haka Allah ya yi shi amma Allah ya bada adam hikimar da zai iya sarrafa su ta hanyoyi da dama amma fa bai isa yin ko toka da za ka ƙona za ka ƙona takarda tana nan ai toka ko gawa aka ƙona ta tana nan dai ko abin da ka cinye ka haɗe yana nan dai a cikin ilimin Allah yana nan ka canza shi ne zuwa abinci in yi cikin kai sake juyewa zuwa jini da fitsari da bayan gida da kitse da sauransu saboda ka dai duka yana nan dai a process na mene na canzawa me kuce sunan lodin law of conservation of mass conservation eh na san akwai wani wani wani ba ba ba ba ba ba Italiya ne ko Antonio ake ci mishi wani wani kafiri haka da ake cewa shi ya gano abu hmm Antonio Labosia Labosia haka ne hmm Allah ku dinga tunawa mana ku je ku bincika mana da Allah ku dinga tunawa Allah ya kyauta to kaga ibn Taymiyyah ma gashi ya kawo wannan kaida yace wa inna ma gayatuhum harakatun khassatun tu'inu ala tilka sura wato iya abinda dan adam ke yi shine motsi wanda take taimaka masa wajen canza yanayin wannan dabi'ar thumma law abafa mudhifun hadhihi alkitabata ila hadha almidadi lakana an-nasu jami'an yastajilunahu wa yastahmiqunahu to inda a ce wani zai ce to yanzu shikenan wannan rubutun mallaka ne ga wannan tawada ce tunda tawada ce ta to rubutun nan tawada na ita ce ta halicce shi to za a ce jahili ne shi mahaukaci ne shi fallazi yudhifu khalqal haywani wan nabati ila maddatiha saboda wanda zai ce halittar wato tsirrai da dabbobi ya danganta su zuwa ga abin da shi aka juya ya zama su aw ma fi maddati min at-tabi ko ya juya su zuwa ga abin da ke cikin wannan abu na dabi'a alaysa huwa ahmaqu wa ajhalu wa adlamu wa akfar kun ji inda ya kwana ko wato yana raddi ne ga masu ganin cewa ai babu Allah ko me ka gani wani abu ne ya juye zuwa wani ce to tawada ita ce ta halitta rubutu kenan in haka ne in haka ne kwarashi shi halitta saka kenan idan haka ne to sai a ce kenan wato mai girki ta halitta abinci ce kaga ba wanda zai faɗi wannan ta haka wanda zai ce tsirrai da dabbobi da ruwa da iska abin da ke juya su na ɗabi'a shi ya halicce su to ya fi waɗancan jahilci ya fi su wauta ya fi su zalunci ya fi su kafirci kaga yamma yan falsafa raddi mai kyau a nan wajen wa kadhalika khalqu sahab wal matar min al hawa'i wal bukhar to haka nan kuma al'abarin cewa da ruwan sama da girgije ana halittar su ne daga iska da ainihin wato al-bukhar iska take dauke da zafi din nan tirri huwa kazalika idafatu zalzala ila tikanil bukhar yace kuma haka danganta wato girgiza na ƙasa earthquake zuwa ga cushewan wannan tirrin a ƙarƙashin ƙasa wa idafatu harakatir ra'd ila mujarrad istikaki ajramis sihab da kuma danganta wato kwaran tsawa da ake ji zuwa ga kawai cin karan wato wasu iskoki da ke cikin hadari din ila gair da kamil asbabin lati dallu fiha dalalan mubina da waɗansu waɗannan cikin abubuwan da suka ɓata wato na danganta aikin zuwa ga sababin kawai ba tare da kallon cewa Allah shi ya halarci aikin ya halicci sababin ya halicce su gaba ɗaya ba haisu ja'alu hayyal illatu at-tamma fa'ilan suka ce wannan shi kadai ne illa walam ya'rifu al-gayata basu fahimci gayar ba fa jahalul mawdi'aini suka kuskure a wuri guda biyu wa naza'ahum qawaifu minan nasi fi ma yujadu min al-asbab wal quwa allati fi tibai wa dhalika aidan jahalu sai kuma wasu mutane su ma suka jayya da waɗannan yan boko a wajen ganin cewa a'a lalle akwai wasu asbabu da wasu kuwa a cikin wata ɗabi'a yace duka bangarorin guda biyu suna kan jahilci to kaje ibn timiya ya rikice ya maida mu harkar physics kuma yau da da abin nan Allah dai ya gafarta mai wai da kanat muhabbatu wal iradatu aslu kulli amalin wa haraka yace idan muka gane cewa kauna da nufata ita ce asalin duk wani aiki da wani motsi wa azamuha fil haqqi mahabbatan lahi mahabbatul lahi mafi girman su kuma a cikin bayi shine kaunar Allah wa iradatihu da san Allah da nufata Allah bai bada tihi wa da hula sharikala wato mafi girman motsi da haraka shine motsi da harakar da aka yi don bautawa Allah wa azamu fil batili mafi barnar motsi da haraka an yattakhidan nasu min dunillahi andada mutane su riko da wasu abin wato bautarsu kuma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah su dosa ƙaunarsu kamar Allah wa yaj'aluna lahu adlan wa sharikan su sanya wa Allah kini da abokin tarayya wato dukkanin motsi ibada ne ƙauna take kawo shi san abu ke kawo shi mun ji wannan a baya mafi girman motsi mafi alkhairi da albarka a ciki shine motsin da zaka yi dan ka bautawa Allah mafi kuma sharrin motsi shine motsin da zaka yi na shirka da abin da zaka yi na shirka ulima annal mahabbata wal iradata daga nan za a gane cewa ƙauna da nufatan abu aslu kulli dinin shine tushen kowane addini sawa'un kana dinan salihan aw dinan fasidan kowane irin addini mai kyau ko mara kyau fa inna ad-dina huwa min al-a'mal al-batinati wal-zahira shi addini akwai ayyuka na boye da cikin zuciya da ayyuka na bayyana da ake gani wal mahabbatu wal iradatu aslu dhalika kulli wato kauna din ita ce ita ce wato asalin haka gaba daya والدين هو الطاعة والإبادة والخلق abin da ake nufi da addini shine da'a biyayya ga ubangiji wal ibada da bautawa ubangiji wato biyayya abinda Allah ya ce ayi ayi abinda ya ce a bari a bari ibada kuma abinda aka yi prescribe aka ce wannan shine ayyukan da zaka dinga yi na tabbatar da bautarka ga Allah wal khuluq da kuma dabi'u fa huwa ta'atu da'ima wata da'a ce dawwamammiya allazima wata ke lazimta allati qad sarat adatan ta waye ta zama kamar al'ada ana tayi kullun wa khuluqan ta zama dabi'a bi khilafi ta'ati marratan wahida kuma bayan wanda zai yi so daya wani zai yi wani abu na kirki so daya ya ci gaba da barnarsa ko yana cikin kafirci ma ya wani aiki kwaya ɗaya da ya kama da bauta ko ya dace da kyakkyawan hali to ba wannan ake magana ba a wanda abin ya zama shi diman da'iman da'a ga Allah ibada ga Allah halaye irin na mutanen Allah malam yace wali hadha fusira ad-dinu bil adati wal khuluqi da haka zaka ji ana fassara addini a ce al'ada ko a ce dabi'a wa yufassaru al khuluqu bid dini aidan shi ma kuma dabi'a a fassara shi da addini suna fassara junansu kama fi qauli ta'ala kamar da Allah yake cewa innaka la'ala khuluqin azim qala ibn abbas ala dinin azim da Allah yace lalle kai kana kan yace manzo Allah kana kan khuluq dabi'a mai girma sai ibn abbas yace ma'anar dabi'a anan addini amma addini ya riga ya bi jikin sa wa zakarahu anhu sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ya ambaci wannan daga ibn abbas wa akhadahu al-imam ahmad an sufyan ibn uyayna wa bidhalika fassarahu al-imam ahmad ya koyi wannan karatu a ibn uyayna kuma su bin duka suna fasarwa innaka la'ala khuluqin ay ala dinin azim wa kadhalika yufassaru bil adati haka nan wa innaka la'ala khuluqin ana cewa wa innaka la'ala adati kama qala sha'ir kamar da wake yake cewa hadha dinuhu abadan wa dini a cikin wakar wani mawaki a jahiliya da ake ci mishi al muttaqab da yake cewa yaqulu idha dara'ata laha wa dini a haza dinuhu abadan wa dini shin wannan ita ce ɗabi'arsa shi ne al'adarsa kuma shi ne nima al'adata to zai saki sakin wani layi yanzu kaga ya saki layi wajen gudanawa daga magana akan ayyuncin da hadisai ya saki layi ya magana akan kimiyya yanzu kuma zai saki layi zai koma kuma linguistics zai magana akan kuma mai asalin kalmar din daga addaidan wanda yake nufin yin abu a ta maimaitawa daga na ga samu addini zai yi doguwar magana kuma anan amma za mu bar shi sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah